إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب السنة في الأذان باب ديزو sunna a cikin kiran sallah menene za a yi zama an dace da sunna a cikin kiran sallah قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد بن عمار ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك وإن كان سند هذا الحديث ضعيف هذا حديث ضعيف وإن أنا ذاكر صلى سنة أنا سمريا muna aje daga nesa sai ka sa hannayenka guda biyu kunnayenka ba ka ji sai ka daga muryarka ya fi sa ka daga muryarka ko da yake wannan hadisin da'ifi ne akwai hadisin sahihi قال حدثنا أيوب ابن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن حجاج ابن أرطاح عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح نظر وجه منظر الله صلى الله عليه وسلم أولنا وجه أبطح وهو في قبة حمراء منظر الله لا تكون رفاجة فخرج بلال سي سيدنا بلال يفتو فأذن فاستدار في أذانه سي بلال يزو ينا كرا صلى سيكي أنا حي على الصلاة hayyalar sala to wannan kewa da ake lokacin ba ba abin da ke hamsa kuwa in ka juya nan kai wayanda ke can za su ji in ka juyo nan kai wayanda ke nan za su yi duk yana nuna cewa ana son a daga murya kowa ya ji waja ala isbi aihi fi uzunaihi ya sa yatsansa guda biyu a cikin kunnayensa guda biyu su ne za su taimaka muryar ka daga muryarka قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي akan haka as-sunnatu fil adhan me yake nunawa ana son ai kira sallah a daga murya ke shi yasa ya kawo abubuwan da ke sa a daga murya to yanzu an tashi kan an tsallake wannan matsalar ana sa speaker ne ko قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن معلقتان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وين منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي خصلتان معلقتان في آناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم wai musulmi mana sallar su da azumin su ya rataya ya rataya ga lada nai ne masu kiran sallah su ne za su yi kiran sallah ka kame su ne za su yi kiran sallah ka sharuwa su ne za su yi kiran sallah ka yi sallah amma wannan hadisin maudu'i ne ba sahihi ba ne to amma ma'anar magana fa ya yake ya ma'anar magana take haka magana take kowa ya wannan hadisin maudu'i ne amma ma'anar hadisin fa ba haka yake faruwa ba haka yake faruwa dukkan mu wancan sati wancan da muka an tattara duk ba wanda ya san menene alfijir as-sadiq wal kazib ba wanda ya san menene baja wannan shafaki ba wanda ya san faduwar rana kowa fada masa fada masa ake in kana son ka iya sai ka je wajen wanda ya sani kwana biyu kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina jibril ne yazo koya masa da wani sahabi yake sai san lokacin sallah sai da yazo kwana biyu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya to kai ina ka taba zuwa ka koya ba za ka tsaya ka ce gashi nan lokacin da aka sa ana kiran sallah din nan ka kalli alfijir alfijir ba ga gabas ba alfijir a ina yake ketowa ne daga gabas dama ko hagu ko tsakiya duk sai an koya maka duk abin da za ka gani a lokacin baka san shi ba alfijir ba shi ka ce alfijir ne amma in ka je wajen wanda ya sani kwana biyu ko uku lokaci na kai ya nuna ma ka ga gashi gobe nuna ma ka gashi jibitu kai ma idan ka ya dauka kenan duk inda ka je kai ma zaka yi ka koyar haka haka shafaqi haka faduwar rana an fahimta to haka wannan hadisin maudu'i ne amma ma'anar haka yake dukkan mu muna zaune da kaji as-salatu ko abinci na baki ka sai ka aji da kaji Allahu akbar da magaruba sai ka dauki abinci ka ci ba shikenan ba to haka kuma in ai kira sallah lokaci ya kake naje ka tashi kai sallah قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا سيدنا بلال بايا جنكر تكيرا صلى قبر اللوكتي اللوكتي ياكي سيكرا أما إتاد إقامة واللوكتي كان جنكر تاكا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا إجي كرشان الكوري منذ الله يفدى من كذا كأوكي لا دان إنك كربا لا أدن كرا صلصا لا أدن كرا صلصا أم فهمته wannan umarni ne ko nahi tanzihin ne wai ce ladan kiran sallarsa amma in aka ce ya daina ayyukansa a yanzu yana kiran sallar ana bashi albashi fa zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba zai shiga ciki ba albashinsa halal ne halal malak manyi ba ladan kiran sallah albashi bambanci suke me albashi tukunna eh ladan wani aiki da mutum yake yi sanadiyya an tsare an ɗauki lokacin shi duka kare je ya nemi abinci ba haka bane ba me albashi kada ka je ka yi wani abin ka zo ofis ka yi wannan aikin za a biya ka saboda shi lokacinka aka ɗauka awa takwas ba shi ne aka yi baka albashi ba to albashi ke wannan ma maganar malamai suka ce na hayu tanzihi ne ma ba ta harimin ba ne ala haddasa abubakar bin abi shaiba ala haddasa muhammadu bin abdullahi al-asadi kowa zai tashi je wajen aikin shi samu abinci ya zo ladan yana nan yana zaune gida ya zo yi kiran sallah su biyar ba ya iya zuwa noma ba ya zuwa komai sannan ko shi kenan ba za a ba shi komai ba sai yaya kenan liman yana zaune na al'amura haka al'amura haka suke in an waye gari wannan ya kama hanyar kasuwancinsa wannan ya kama hanyar noma kowa da abin da Allah ya kaddara masa zai yi malamin da ke karantarwa duk hanyar da zai bi ba zai yi ba sai ya je wajen karantarwa limamin da ke sallah babu hanyar da zai bi ta dace sai ya je ya je masallaci ya sallah kowa to shi ma ya aikinsa kenan sai zauna yana an hana roƙo an hana bara sai yaya shi kuma yana da mata yana da iyalai kuma shi ma yana bukatar ci abinci sha in ba kama kiran sallan ba zai yi ba limancin ba zai yi ba kullum shi ta kabli ana ba ni ba haka bane ba to shine sai rayuwa ta zo ta kai kowa sai aka sami shi albashi sanadiyyan an ɗauke maka lokacinka da zaka je neman abincinka aka ce ka tsaya ka yi wannan aikin za a biya ka akan aikin da aka saka ka shi za a biya ka قال كان آخر ما إلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء وأن حديث ضعيف الصلاة خير من النوم يتي منذ الله تنهي صلى أصباء أما كان يصلى العشاء كما حديث وأن حديث ضعيف قال حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر yace bilalu ne ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya sanar lokacin sallan alfijir yayi faƙila huwa na'imun sai aka ce ai manzo Allah na bacci faƙala da ya kira sai da ya kira sallah sai ce as-salat khairun minan nawm as-salat khairun minan nawm sayyidina bilal shi ya ƙara wannan abin daga gurin kansa fa uqirrat fi ta'zin al-fajr fa thabata al-amru ala zalika manzo Allah sai je sai tashi daga bacci bai ce dan me kai ba bai ce karka koma yi ba ya ce kenan wa sunnatu hiya ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasf wannan ya zama sunna kenan dan bilal yayi ko dan manzon Allah ya tabbatar saboda an yi a gidan manzon Allah ya je ya tabbatar shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ابن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث السدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت السدائي إن أخا سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم كيس السدائي كينا yace muna tafiya sai manzo Allah ce da ya kira sallah fa arada bilalun an yuqima da na kira sallah sai bilal ya zo yana son ya yi ikama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhasu da'in qad azzana ai akhusu da'in dan uwan su da ya tabbas yayi kiran sallah wa man azzana fa huwa yuqim wanda ya kiran sallah shi zai tada ikama a tsarin kenan wanda ya kira sallah wannan hadisin da'ifi ne wanda ya kira sallah shi zai tada ikama eh to in wani ya kira sallah wani ya tada ikama yayi ko bai ba yayi babu ma yuqalu idza azzana almu'azzin babin da yazo na in mai kiran sallah na kiran sallah ladan na kiran sallah kai da kake zaune ko kake tsaye ko kake kwance kake ji me zaka yi ya zaka yi me zaka ce قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أذن المؤذن إن لا دا إما كرا صلى يكرا صلى ينا كرا صلى فقولوا مثل قوله وفي فقولوا مثل ما يقول nan suka ce wa faƙulu mithla qawlihi ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa to ya za a faɗa kenan faƙulu mithla qawlihi sai ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa mana yace Allahu akbar Allahu akbar sai kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar amma ba sai ka daga muryanka ba أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله sai kai ma ka fada amma ba tare da ka daga muryarka ba to sai aka samu matsala nan ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zaka yi sai ka ce me ha saboda mai eh a ya ce kulu mitla ma ya kulu ai shi bai salati ya ce a shahadu anna muhammadan rasulullah ya ce akwai nassun amun da nassun khas nassun amun ina da izini daga manzon Allah cewa duk sa'an da na ji an kira sunan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam na yi masa salati shi sa da ce ashhadu anna muhammadan rasulullah yanzu nassun amun ya kama ka kenan ko sai ka ce sallallahu alaihi wasallama sannan wannan ko annasul khas ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kuma ka ce mai sallallahu alaihi wasallama so nawa kenan zaka ce sallallahu alaihi wasallama izo nawa a so biyu dai so biyu a ita yake ana maimaita kalman ba eh so biyu kenan in an maimaita ba so hudu ba kenan eh to ita ce tijarar da bincike a cikinta sai ka yi bincike a cikin wannan matsalar sai ka karshe kwakwalwarka sai ta kyale komai kamai da komai ga Allah maɗaukakin sarki la ilaha illallah kowa ya san darajar kalma kalma ta wanda ya mutu da kalma la ilaha illallah zai shiga aljanna wanda ya karatu alqur'ani kowane harafi dai Allah zai bashi kaza wanda ya kaza ko mai amma aka ce in kai ma manzo Allah salati dai sai Allah ya maka nawa eh goma duk ibadar da kake yi wa ake kauna ake kyauta zato ake fata ya karba to shi shi ya maka salati duk ibadar da kake yi ko ta samu shiga ko ba ta samu shiga ba Allah ya karba ko bai karba ba to wannan shi Allah Allah zai maka sai kuma wai karba eh sirrin da ke cikin salatin annabi kina sai in ka tsaya Allah zai ma goma duk wani ibada wata ibada da kai Allah Allah kake Allah ya karban maka to Allah da kanshi shi zai maka salati goma sai kuma wai karba wa kuma za a ce Allah ya sa ya karba eh matsala ta yi mai ta ƙare ke sirrin da ke cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam eh a da girma ya don girman fatiha eh kabbara mai kabbara mai to to to to mun karanta buhari muslim duk ya mai yasa ba ya tambaya ba sai ibn maja to lokaci ne ya kure to an ji sirrin da ke cikin salata annabi kenan to shi yasa shi to kai sai ka ce sallallahu alaihi wasallama ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallama waya sahihiya ta tabbata eh manzo Allah ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki ko ala aliki aka ce sallallahu ya rasulullah sallallahu alaihi ya rasulullah ya tabbatar wannan ma nassi ne ana cewa to kuna cewa salatin annabi bid'a ake yi sallallahu alaihi wasallama ina kuka samu wani habbiyo ne na doki littafin na bashi nace je ka kai hoto start ga shafin riwaya kaman biyu ko uku duk sallallahu Allah wa sallallahu alaiki wa ala zaujiki ba ai ba manzo Allah ya fada manzo Allah kuma wani ne ko mace shi ko nabi ce sallallahu alaika ya rasulullah to ba ya tabbata ba kenan to salatin da zaka iya kenan sallallahu alaik sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim dabba ki daya wannan da manzo Allah ya karanta da kai su za ka karanta to cikin su wacce salati Allah ke wani salati Allah ke shi kadai ya sani za ce man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashira babu tijara kasuwanci da ke da riba sama da wannan salati Allah to shi dan ya san da haka shi yasa sai zo ya dauke ka ya dora kan bid'a ka bata rayuwarka ya san illan da ke ciki sai ya saka cikin masloli eh wani salati ya ya Allah ke salati wace wani irin salati yake kaman da falan ma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha Zainab kenan tace dukkan ku da sauran gidajen ku aka daura auren ku ne sama Allah ya daura aure na wani sadaki aka bayar wani siga aka yi suwa suka halarci wannan dauran auren suwa ne na shaidu eh Yeah. قال حدثنا شجاع ابن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن أبي المليح ابن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثتني عمتي أم حبيبة أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان انتهى في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن هذا سند ضعيف قال حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن to akwai ruwayoyi da suka ce faqulu kama yaqulu almu'azzin ce dai illa hayya ala salah hayya ala falah suka ce wata riwaya aka ce suka ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah wata riwaya kuma suka ce sai ka ce hayya ala salah ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah dun me yasa aka samu wannan matsala suka ce ai kana cikin masallacin ake kiran sallah hayya ala sala ma'ana halummu wa aqbilu ku taho zuwa sallah ku taho zuwa tsira to in kana kai kuma kace hayya ala sala hayya ala fala me kenan aka yi kace la haula wala quwwata illa billah eh banji ba to sai mai ni za a yi inganci wannan za ya ce mai tun da muka fara buhari a ce wasu sun ce ko wani malami ya ce mai ce ce sunanmu akan haka wai baka yi muna adalci ba wanda ya wani ya faɗi magana ka zo ka ce tambayi wa mecece hujja wanda ya faɗa ba shi ne zai nema hujja ba sa'an nan kuma in an tabbatar da abin da aka faɗa mai aka ƙara in an kore kuma ka hada mu da rigima da shi eh haka ne ba haka bane ba haka ne eh eh to waye wani malami ne ba a shakka cin abin da ya faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba shakka cin abin da yake faɗa قال حدثنا محمد بن رمي المصري قال حدثنا محمد بن رمي المصري قال أنبأنا الليث بن سعد هكذا إيه؟ عن عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يجي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قال حين يسمع المؤذن duk wanda ya faɗa lokacin da yake ya ji mai kiran sallah na kiran sallah sai shi kuma ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه in ka je mai kiran sallah ka faɗi wannan sai a gafarta ma zunubinka قال حدثنا محمد بن يحيى والعباس ابن الوليد الدمشقي ومحمد ابن ابي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الهاني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته in illa hallat lahu shafa'atu yawmal qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kuka ji kiran sallah ku faɗa kamar yadda mai kiran sallah ke faɗa thumma sallallahu alaihi wasilata fa innaha manzilatu la tanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana fa a'inuni ala zalika biddu'a sallallahu alaihi wasallam wai a roƙa masa alwasila wasila ceto da zai ma al'ummarsa yace wani matsayi wata kujera ce wani matsayi ne da duk halittar Allah mutum ɗaya Allah ya tanadar wa wannan daraja makama ina fata ina kauna ina kyauta zato na zamo ni ne yasa al'ummata ku taimaka mini da addu'a na zamo ni ne wannan al'ummata ku taimaka mini da addu'a ya aka yi to ina zan koma to su shi kenan ya ce al'ummata ku taimaka mini da addu'a ko na tsare wannan makamu eh ai me tawadu eh sallallahu alaihi wasallam dama ga rashin tawadu babu komai a ciki inda akwai abu ai tawadu to shi yasa malamin suka ce وشق له من اسمه ليجله فضل العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم هكا الله يكرم ماشي ما ذكر ان aka kira sunan Allah shi an saman manzo Allah an kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya ce al'ummarsa su taimaka masa da wannan addu'ar in ayi kiran sallah sai ka fara da unguwan da kake masallacin darul hadis suna idan da sallah wani masallaci za su fara kabuga za su fara dukkan baki ɗaya kai lissafin al'ummar da ke taya manzon Allah addu'a saboda wannan kujera kano baki ɗaya da kauye birni da kauye masallatai nawa ne kiran sallah su nawa ake yi eh to sa'an nan duniya baki ɗaya inda musulmai suke yanzu mu muna la'asar mun kiran sallah wata duniya yanzu ake magarba wata duniya isha wata duniya asuba wata duniya shi yasa arba awa shirin sa awa ashirin da hudu ashhadu anna muhammadan rasulullah baya yankewa har ala da kasa wannan ladarin na saukowa a lokacin wata kasan wani ladarin zai hau kuna sallame sallah a lokacin wata kasan yanzu za a yi kiran sallah to haka yake zake kewayo har ana da kasa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duk kuma inda aka gama Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta eh fadimana wannan na gamawa wani wuri an fara suna gamawa haka za a ta yi har ana da kasa sallallahu alaihi wasallam gofira lahu zambu ko za a gafarta masa zunubinsa eh maji ba to matsala ita ce in mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah kuma aka ce idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to wayansu da sun shigo ana kiran sallah sai ce ai an ce kai nafila sai su shiga nafila wannan ba za a ce musu kuskure ba to amma sun yi makansu hasara saboda wannan nafila tana nan tana jiran ka shi ka tsaya ka amsa kiran sallah kai manzon Allah addu'a ka rike wannan a hannu sannan kai nafila raka'a biyu ka samu eh ya haka aka me aka fada me aka fada eh ba maganar kana zuwa ka wani ba za mu yi tsayawa a tsaye eh har an gama kiran sallar sai kai raka aje to me aka fada dama da wasu na zuwa tarin sallar su yi ci ba
in ya tara sallah zai zauna ko ba zai zauna ba abin da aka faɗa ke na farko kenan kana shigowa ana kiran sallah shi ka tsaya haka amsa kiran sallah haka muka ga malaman mu na yi a makka a madina a ko'ina manyan malamai kowa ya zo shi ya tsaya an gama kiran sallah tsabbiye addu'a sannan ya fara nafilarsa sunan ratiba da kutahiyatul masjid sa'an nan yi to sa'an nan sai mas'ala ta biyu kana tilawa lokacin tilawanka ne lokacin laziminka ne na karatun alkur'ani lokacin wurdinka ne na karatun alkur'ani kana ciki kana zikiri sai fara Allahu akbar Allahu akbar ina kiran sallah ya zaka yi zaka ci gaba da karatunka ne ka kyale shi ko zaka yi hakura ne in ka gama ka dawo ko za a raba ne Allahu akbar Allahu akbar qala ma fatukum ayyuha al-mursalun qalu inna wajadna lillahi kana karatunka ashhadu an la ilaha sai kuma ka tsaya sa- ya zaka yi to Abdullahi dan Fodiyo shi yadda aka rawaito a wajensa in yana karatun alkur'ani mai kiran sallah zai fara kiran sallah sai ya dakata har sai an gama kiran sallah sai ya ci gaba da karatu wannan ba shi da matsala ba shi da damuwa ko watakila lokacin sakkwato duk inda suke masallaci ɗaya ne to a kano in ka dakata wannan ya gama kiran sallah yana gamawa za ka bude karatu sai kuma wani ya fara sai ka dakata wannan ya fara wannan ya fara wannan ya- ya za ka yi za ka amsa duka ne ko in ka amsa ɗaya ya wadatar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an fahimta in kana da dama ka amsa duka ka samu alkhairi in baka samu daman amsa duka ba wanda kai ka samu alkhairin da ka samu alaysa kadhalik eh Mm. sallan me a to ka riga ka fara sallah yaushe za ka sai ai ba za ka ci gaba da sallah ka za ka eh a abinda aka faɗa sallan magarba da za ka zo ka riski sallan magarba ko isharaka a ɗaya ka tashi za ka rama bayyana karatun da za ka yi aka ce ka cutar da waɗanda ke zaune haka manzo Allah ya faɗa ba mu karanta ba haka manzo Allah ce ka cutar da wani wani yana karatun alkur'ani wani yana zikiri wani yana mai da menene ka daga murya ka kana yi sai ka yi shi ka ɗan kaɗan ba inda aka ce ba inda ita abubuwa guda biyu masu addini ko masu musallatai ba su la'akari da shi lokacin da ka zo karfe hudu ka sa karatun alkurani duk unguwa ya ɗauka yana karatu wani ba shi da lafiya yana kwance wani yana sallarsa wani yana wurdinsa wani yana zikirinsa ka cutar da shi kenan ba lada za ka samu an fahimta haka sallar juma'a ko sallar mai sallar juma'a ko wani masallaci ne matukan akwai hanya da mutane za su yi ta wucewa sai a fitar da hanya ba lallai ne sai an toshe hanyar ba fa ba lallai ne ba sai an toshe hanya a cika duk inda za a cika sai a bar hanya mai yiwa an ɗauko mace mai ciki za ta haihu mara lafiya za a wuce sai an jira ku kun gama kutuba ku yi sallah tukunna kafin ya mutu to sai a bar hanya da mota za ta wuce kuma za a iya yin haka ba abin isa bane a ce an kashe hanya ai masallaci mu har an kashe hanya mu kai to wai ce kashe hanya ba wanda ce a a a ba a tambaye ka ba ba a nemi bayani a wajen ka ba a nemi bayani a wajen ka za a iya duk cikan da aka yi a aji a ki a aji inda mota za ta zo ta wuce ba za a iya ba za a iya ko ba za a iya ba to abin isa ne shi a kashe hanya wata an ɗauko ta daga kasuwa hankali a tashe kiya-kiya su dole ya tsaya har liman ya ga idan da sallah ya idan da doguwar hutuba ya yi doguwar sallah sannan ka sallame a bude musu hanya su tafi kaga an shiga haƙƙinsu an an an an- an tauye musu haƙƙinsu shi sa ba daidai bane a kashe hanya saboda sallar juma'a al'umma za su saboda akwai inda al'umma za ta yi sallar sa'an nan a bar hanyar da mota za ta wuce ta je ta dawo eh sai dai in an nemi izini aka ba da izini aka ce in lokaci kai a kashe hanyar suna da hanyar da za su bi to shi kenan to shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta to shine wannan maqaman mahmud shine ash-shafa'atu al-uzma kenan ranar tashin alkiyama tsayuwar alkiyama ta yi tsayuwa an samu tsawo haka kowa ya fita hayyacinsa kowa ya rasa mai ake Allah ya kyale kowa yana kallon kowa a rasa abin da ake ciki wani gumi ya kai masa gwiwa wani cibi wani ya rufe masa wani ya kai masa a wuya to na aka ga darajar masu kiran sallah manzo Allah ce al mu'azzinuna aqwalun nasi a anakal yawmal qiyamah ladanai masu kiran sallah sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama ya ka ce wani kyau ke cikin tsawon wuya aka ce ranar tashin alkiyama lokacin da gumi zai mutane za su nutse a ciki mai kiran sallah shi yana yana cin hayyacinsa to shine sai wani su farfado ce mu je wajen annabi adam ya ce ai kaza mu je ku je wajen annabi nuhu a je duk annabawa da manzannai kowa a je wajen manzannai Allah madaukakin sarki kowa sai ya ce a ba ni da to karshe sai a ce ku je wajen annabi isa shine kaza da kaza da kaza ana zuwa sai ce ni ba ni da ita ku je wajen muhammad ibn abdullah shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ana zuwa manzo Allah sai ya ce ana laha ana laha ana laha sai je fadi ya sujjada gaba ga zatin Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya min ilhamin wa'ansu abubuwan da ban san su ba da na ta kira Allah da shi ina yi ma Allah kirari da sai ce ka daga ka tashi ka roka za ka tashi ka roka za a baka ka nemi ceto za a baka ceto sallallahu alaihi wa sallama shine maqamal mahmud allazi wa'adta eh eh ban ji ba babu fadlil azani wa thawabil mu'azzinina babin da yazo na falalan ladan kiran sallah da ladan da ke masu kiran sallah ke samu قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي إن كان داجي كان قونا كان كمبني كان بوجي فارفع صوتك بالأذان كتك مريك كذكرا صلى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yasma'uhu jinnun wala insu wala shajarun wala hajarun illa shahida lahu yawmal qiyamah ya aba sa'id al-khudri inni araka yuhibbul ganama wal badiya fa idza kunta fi ganamika wal badiyatik wa badiyatik wai naga kana son kiwo kana son zuwa gona kana son zuwa lambu kana son in ka je sallah ta kama kai kiran sallah ka daga muryarka duk dan adam da aljani duk wanda ya kiran sallah ranar lahira zai ma shi da ranar tashin alkiyama to wace falala kuma ne sama da wannan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن ميكر السلة ladani ladan yughfaru lahu mada sautihi ana gafarta masa iya inda muryarsa ta wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin duk wani abin da yake danye ko busasshe yana neman masa gafara wa shahidu salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffaru lahu ma bainahuma me kira sallah fa nan sake wanda yaji sallah ko za ba shi lada 25 قال حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ما سكر صلى سنتك وقوم يرانا تاشي القيامة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري عن الحكم ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم هذا حديث ضعيف ويكون هذا وأن سكئ كرا صلى فيه سيمك كرا صلى وأن سكفكم إلمي نكرة القرآن سيمك لمنت قال حدثنا أبو قريب وأن هذا حديث ضعيف قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا مختار بن قسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر بن عن جابر عن إكرمة عن ابن عباس قال وحدثنا روح بن الفرجي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من النار وإن كان السند هذا الحديث ضعيف ويوندي كنا صلى saboda ya samu lada shekara bakwai Allah zai rubuta zai barrantar da shi zai kubutar da shi daga barin shiga wuta قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة wanda duk yayi kiran sallah shekaru ɗaya ɗaya ɗaya har shekara goma sha biyu wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi wa kataba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasana wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasana sanadiyar kiran sallah kullum za a ba shi hasana kyakkyawan ayyuka guda 60 wale kulli ikamatin salasuna hasana sa'an nan kuma ta da ikama kuma salasuna hasana kiran sallah 60 ta da ikama salasuna tis'una hasana ke falar da ke cikin kiran sallah to amma sai nan sai aka dauka wai mai kiran sallah baya ta ba zai taba yin arziki ba zai mutu a talauci in ji wa ya faɗa muku ba wanda ya faɗa muku ku ne al'amarinku ba a kula da addinin Allah inda ake kula da addinin Allah je ka Saudiya je ka Makka da Madina je ka Kuwait je ka Dubai je ka Bahrain je ka duka gani mai kira sallah mai albashi shi ku ne kuka bambanta tsakanin manajan kamfaninka da limamin masallacinka ko ladanin masallacinka ba ba ka damu da limamin masallacin masallacin ma ba akwai damuwa da shi ba kamar da ake damuwa da gidaje da kamfanuka da menene da menene sai aka waye gari kowa ya kasa jin daɗin rayuwa saboda Allah ya sa ido yana kallon kowa duk faɗin duniyar nan fa da kake gani da gidaje masu kyau da menene da duk abin da inda ka shata haka ko kasuwan ɗin lemo ne ko bakin titi ne aka shata aka kawo randa da gwangwanaye ana alwala aka ce masallaci ya zama nawa ya ɗakin Allah inda Allah ke kallon ki to sai aka wulakantar da wannan aka ce na Allah ne sai aka wulakantar da shi kana mutunta naka kana girmama naka kana kula da naka sai Allah ya sa maka ido ya gani ya za a ka ji daɗin rayuwa sai Allah ya ga dama ka ji daɗin rayuwa Allah bai ga dama ba duk abin da ka tara Allah na iya yi ma azaba da kuɗi Allah na iya yi ma azaba da mulki Allah ba zai yi azaba da mulki ba na ce abinci yana yi na ce zai iya ko ba zai iya ba eh mulki kake so Allah ya baka mulki kuma ya zama ma masifa kuɗi kake so Allah ya baka kuɗin kuma ya zama ma masifa to ya za ka yi baka da yadda za ka yi shine sai a koma ga Allah la haula wala quwwata illa billah babu ifradil iqama babin da yazo na daidaita iqama قال حدثنا عبد الله بن الجراحي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان كرا صلى با سا talauci abin mamaki shine duk mai kiran sallah sai kaga Allah ba shi lafiya da karfin jiki sai shekara 20 shi ke kiran sallah wajen su biyar kullum da wahala kaji an ce yayi rashin lafiya ko ya kwanta ce wannan ba fadala ba daraja ba ce ba قال حدثنا عبد الله بن الجراحي قال حدثنا المؤتمر ابن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفى الأذان ويتر الإقامة أكتش أنمي أنت زاي أسنة متعني لو كتش صلى إيش أكتش بلال كي كنا صلى كيسو بيبيو إقامة كم كيسو إيه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلاد أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عمار بن سعد عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد ابن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى يتي ناغا بلال yana kiran sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu biyu wa yuqimu wahidatan ya tada ikama kuma daya daya babun idza azana wa anta fil masjidi fala tahruj in aka yi kiran sallah kana cikin masallaci aka ce kada ka fita sai dai in wata larura za ta fita da kai za ka je ka jaddada alwala ko za ka yi wani abu ka dawo amma in za ka fita ne ka tafi aka ce ba a yin haka nan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعصاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة إيش ممكن سنتمنا زوني أما صلاتي تارد أبو هريرة فأذن المؤذن سيمي كرا صلى كرا صلى فقام رجل من المسجد يم يمشي سيوني تاشي لا تبيع فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد شيء أبو هريرة كل ما سيد وكينا كلز هر سيد يفتح مصلاتي فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم أما وانا تبس يا صابا منزون الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عبد الجبار بن عمر عن عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج وند دب aka yi kiran sallah yana cikin masallaci sa'an nan ya fita lam ya li hajatin ba wata larura ce ta fitar da shi ba ya fita ne kawai don ya tafiyarsa wa huwa la yuridu raj'a wa huwa munafiqun ya fita ne ya tafiyarsa ba don ya dawo ba wai shi munafiki ne sallallahu alaihi wasallam kitabul masajid ko المساجد والجماعات عليكم السلام إيه. اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم